الله أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم الناس الحج والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم إدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتاجين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المختوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قطب الأقطاب فريد داري على الإطلاقي حاتم الأتماني أبو إسحاق الحاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وخاري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من آل السداد والهمة والرزق والتوفيق والهداية والرشد والإفاق والقبول بجاه رسول الله يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر والتعديل بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت إيتياج إليه yau muna magana muna magana akan adab Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu zaman mu na 31 kenan muna magana akan adadin sa annahu la yuridu al-hudu fi shay'in min at-tasarif a qadarin lahi Shehu Tijani baya baya shiga baya kutsawa cikin abinda Allah ya yi shi na kaddara baya shiga duk abin da yake kaddara ce ilahiyya to yana tafiya ne akan haka baya baya baya duk abin da ya zama kaddara ne yana ya yarda da shi yana tafiya akan sa ma'ana baya kutsawa baya ganin kuma duk wani abin da Allah ya rubuta ya turo masa ya ce Allah ya cire abin baya yi ya ce Allah ya cire abin ya gushe kamar raɗaɗi talauci misali misali kenan ko a ce wani abin da zai zo ya gallaza maka to ba zai ce Allah ka gusar min da abin ba zai haƙura kawai ne ya yarda saboda tauhidin sufa yake tauhidin annabawa in haka tauhidin annabawa yake kaga annabi annabi Ibrahim ce rabbi inni massani ad-durru ya ce ai fa anta arhamur rahimin ba Allah ya gusar da Allah ya gusar mu ba a ubangiji cuta ta kama ni masaniyar duru annabi ayuba alayhi salatu wassalam shi kuma abin da ya same shi kaga a tauhidinsa abin da yake cewa da Allah ya haɗa masa wannan rashin lafiyar ga mutuwan 'ya'ya rana ɗaya su bakwai lokaci ɗaya gaba ɗaya ga rashin lafiya bai ce Allah cuta ta same ni ba bai ce Allah ya gusar masa da cutan ba shi ma kawai maganin cutan ya yi wajen ubangiji nuna godiya da ni'imar da Allah ya masa da ya yi kuka Allah ya tana shi ya ayubu shekara nawa ne nake ni'imtar da kai imtihani na kwana kaɗan shine za ka yi wannan wannan ya sa yi sadaka da dukiyarsa ga baki ɗaya kama annabi yunusa kaga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ne yace eh fastajabna lahu fakasharna ma bihi min durri sai aka ce to shikenan tunda ya nasabta abin ga kansa bai ce gusar mun ba wannan shine tauhidin annabawa to su sufaye wannan maslakin mashigan suke shiga saboda sanin Allah. Wa yuka fi zalika hikayatin ma'lumatun an kawo ta hikaya cikin irin wayannan abubuwan hikaya ne sananne li ba'dul muluki salifina wani sarki wanda ya wuce wai annahu kana lahu gulamun shi sarkin yana da wani yaro azizun alaihi jiddan yaron yana ganin girmansa kwarai fakallamahu qawwaduhu fi zalika sai suka yi magana wa sarkin akan haka fara da izhar maziyati lahum sai ya so ya bayyana musu maziyin yara ga su wa'inda suke tare da sarkin ta harje lahu ya kutatun nafisatun sai ya fito musu da wata da gol mai kyau wa amarahum bi kasriha sai sarkin ya sa mabiya bayansa su kakkarya faja ala kullu minhum yashiru alaihi bi ibqaiha sai ya sanya daga cikinsu yana nuni gare shi da barinsa ta marar gulawan bi kasariha sai ya hori yaron ya kakkarya fa kasaraha makana sai kakkarya shi abun da yake duna tara dudin babu wani kaiwa da kowa fasa jarhu sultan sai sarkin bayan ya hori su manyan su kakkarya zinarin sai suka kasa sai ya sa yaron ya karya zinarin yaron sai kakkarya sai sarkin ce kai kaman ka ba ka da hankali ne wo ba hawo ala kasariya ya kai haka faja ala ya tazarrau ilai ya ce ran sarki ya dade ya sai ya biya maulaya a yi haƙuri faƙalar sultan inda zarika lil'akharin a lokacin sai sarkin ya faɗa wa mutanen antum amartukum na hore ku awwalan da farko ku kakkarya wannan zinarin faja altun tarshiduna ne kuna cewa bai dace ba wannan ai in aka yi haka za a yi barna za a yi kaza haka suka faɗa mana suka ba shawara an fahimci magana ko walau kasartumuha da kun kakkarya walumtumkum na zarge ku da kultum zai ku ce an ta'amarta na kai ka hore mu amma yaron da na ce karya karon farko kawai sai kama ka karyawa da na zarge shi kuma sai ya ce sai ba ni haƙuri amma da za ce to ranka ne ba kai kace a yi ba kaga akwai bambanci kenan ko babu to wa hadha imtisal awwalan horon da na muku na farko wata wata zara'a sani wannan horon da na yi na farko na kaskan da kaskantar da kai na biyu lihaza uhibbu saboda haka nake son shi da na ce yayi kawai yayi da na yi faɗa ya nemi tuba ya ce saboda wannan nake son yaron da kuke maganan na so shi yayi yawa haza ma ya dilla ala nau'in min adabi albatina wannan shi ya nuna muku yaron ya fi ku ladabi saboda ladabin baɗi ne ne yake fitowa fili amma a faɗa maka sai ka ja tukuna ka yi ai baka ci gaba ana faɗa maka ko za ka zartar ne akwai ba cikin wannan ba ne wani ya matsa shautu jani ya ba wa ɗansa ismail azim ya ce ba zai iya ba ya matsa ya matsa ya matsa ya matsa sai ba shi yana ba shi sai sirrin ya dawo hannun ya da hannun shehi da ya dawo sai ce ai yaron nan an ba shi abin kuma amma kuma abin an nema a rasa ya ce na gaya maka ba zai iya ba ka matsa na bayar to yanzu kuma ga shi na ya dawo hannuna ya mai dakaci wannan irin wannan abin ban san kowane irin abu bane ni ma na taɓa samun haka na taɓa zuwa jin babanmu sai na same shi da wasu layu guda biyu sai na ce ina so sai ce abin ba zan iya rikewa yanzu ba sai na matsa sai ya ɗauka sai zan alantan kafin ya so nan garin layin suka koma wajen shi da ya zo sai ce na layunka na ce ai ban iso garin nan da su ba sai sa mu a biyu sai su ruce ga su sai ya ce kana tafiya ka zauna da wata tana da janaba a jikinta allantan wata ta shiga motar ta matso da ni motar haya allantan to dalilin da layin ya tashi kenan ya koma To, Ismail Azim akwai wanda ya zo sami wani shayi ya tambaye shi ismu lalazim sai ba za ka iya ɗauka ba da ya matsa sai ya yi addu'a a jikin maharbi ne sai tofa a cikin cibiya ya ba shi ta wannan shi ne ismu lalazim yana tafiya sai suka gamu da dabban daji wakilin giwa da ya cire ya harba duba girman giwa da ya harba sai ta huda giwan ta huda can ta buce sai da giwan tana tafiya ci aikin banza sai kama ya kakkarya kakkarya ya zubar sai can za ka zo ana tambaya akwai wani mutum ya harbi giwa da kibiya amma giwa ta faɗi a waje kaza kuma ya riga aka ba ka ɗan ce ismila lazim inda aka baka ne kare na akwai wanda ya zo duk yana cikin littattafan sufayen nan wanda shi kuma ya ce yana son ismila lazim ne sai aka yi addu'a aka ba shi koko aka rufe aka ce karka buɗe bismillah lazim a cikin koko yana budewa shi wani abu ya tashi sai ya ce ya tashi ya ce shi kenan izinin ka ya tashi to duk irin wayannan kaga ashe ana neman sidikul niyyati ne kawai eh in aka gwada ka gwadi ne kai je ka kai kaza yau an kaje kai shi kenan akwai wanda suka ce wani ya ce kai ka je gidanku akwai wani kayan komin kansa ka kawo a ɗakin mahaifiyarka. Sai ji yana yankowa sai kawo, yana da san baban shi ne a shekwarton mahaifiyarsa ne. Duk irin wa'annan suna nan waƙi, duk suna nan kuma a rubuce wallahi. Wanda in aka sa kan kace, to ni ma san zama ba da hankali a sani kaza, shi kenan ka faɗi. Shi kenan ka faɗi. saboda level din ana neman umarni ne kawai ka ce ka yadda ko ya kai haka haka ba za ka kai ga gayan muradin ba to wannan shine wa ma ma wara a zalika abinda ke bayan wannan nin mura'ati hawa tsirihi yadda mutum yake kiyaye hatsarin tunaninsa wa amfasihi da amfasu kaga hadiri hadiri abinda ake nufi da hadiri shi ne yanzu nan za ka yi tunanin kama kaga yanzu kaga tunani ne kaga tunani ne ya cancanta ja haka to girgiza gangan tunani ne wannan a awa 24 sai mutum ya yi dubu saba'in dole ko bacci yake yi sai haɗari ya faɗo su dubu saba'in ko bacci yake yi kaga numfashi so dubu ishirin ne haɗiri so dubu saba'in ne wannan haɗirin shine adadin mala'ikun da suke tsawafi a ɗakin ƙaba shine hawa ɗiru haɗirin kuma ya kasu ne kashi hudu akwai shaidani akwai nafsani akwai malaki akwai rabbani hudu suka rabu shaidani tunanin ya kamata zagiwa ne ya kamata yi kaza duk abin da zai zamo ba na bin Allah ba shaidani ne nafsani kuma ya kamata in ci ya halal ne shi kuma da ka ci ko kai wani abu malaki shi kuma tunanin da za ka yi ya kamata fara da zaman banza gara aikin kishiya ko na fula ba mutum ba sai ya yi ba ya ya samu wani lada to tunanin ladan malaki rabbani shi kuma zai ce kawai kai dan zatin Allah baka neman wani abu wannan tunani guda hudu sai ka yi su dubu saba'in a duk awa ishirin da hudu duk awa ishirin da hudu ka sani baka sani ba kana bacci za ce susana juya wannan hannun dawo nan gyara ka a baccin fa in sai kai wannan shi kullum haka yake kaga shine mura'ati hawa tsirhi to hadirinka lokacin da kake cikin sabon Allah tunaninka hadirinka cikin kana cikin abin nan kenan shaidani lokacin da kake cikin abin da ba gashi nan kawai kayi shi ne haka kawai shi ba bai kai wancan ba yana cikin nafsani wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amara su bisu kenan yawa kaman barin ci barin sha ina son sha rake ka ga wannan ba haramun bane ai to amma nafsu ne eh an nafsu ka tifil in tahamalu shabbu ala hubbu rizai eh son abin da kake so to gashi abu ne sai kuma wancan malaki shi kuma za ka yi ne dan barin ba da sadaka don samu lada ya sha bamban da barin ba da sadaka saboda zatin Allah ko a bani lada ko kar a bani Allah ya umarce ni to shine kokolin tafiya a cikin Allah amma mataki hudu yake tafiya wa amfasi da nafsu to kaga nafsu yana haduwa da hadiri duk lokacin da yanzu muna cikin karatu ne na kaga numfashinmu ya sha bamban da haɗirin wanda yake wajen bola yanzu kuma numfashi ne saboda haka numfashinmu yana tafiya ne tsarkaka tsarki cikin tsarki an fahimta to haka abubuwan suke tafiya kowanne yana fita ana ba da irin martabarsa nasu wata kallubatihi da jujjuyawanka wa adadihi ma Allahi da ladabinka tare da Allah fi dalika kullihi famin ma la natsali alaihi yana daga cikin abin da ba ma itlai a kansa wa kad yakunu hunalika adabun akwai wani ladabi batiniyatin na koye zaharat alai alamatuha wanda alamomin su suka bayyana akai falam na arifu dilalati ala zalika amma ba san menene yake nuni akan hakan ba dilalati alaiha kenan ala zalika wal adabu ala qadar al ma'rifati da ladabi ala kadaril ma'rifati a gwargwadon ma'arifa walan ya hafa alaika ba da ma'rifatin babu abin da zai buya a gare ka bayan ka san ma takaddama abin da ya wuce kamal ma'rifati cikakken ma'rifa radiyallahu ta'ala anhu almalzumu wanda aka lizimti wanda ya lizimta li kamali adabihi irin adabin shautita ne bal sai dai wa li kamali hadhihi al-akhlaq saboda cikan wannan ɗabi'a kulluha mun ɗauyatun an tattara shi fil adad cikin ladabi allati balaga fiha mablagan kamilan mutum ya kai isa matuƙa wa bil jumlati to gaba ɗaya dai fa adabu ladabin shauti jani ma Allah da Allah wa rasulihi da manzo Allah wa tawadu wa tawadu wa tawaduhu da gaskantar da kan da yake fi nafsi cikin kansa walil khasi da kuma hasawan bayan Allah wal amni da kuma ammawa min abana jinsi wanda suke mutane irinsa wa sabrihi da haƙurinsa wa ihtimali da ɗaukan bala'insu wa shafaqati da tausayinsa wa hananati da tausasawansa wa azim fituwatihi da isan isuwansa wa ulu himmatihi da ɗaukakan himmansa hazi wannan hususan keɓanta ne aka yi masa wa sayur ahlaki umuman da sauran ɗabi'a sau da ya gane amrun azizul wujudi abu ne mai girman wuya na samuwa garibul wurudi yana da wuya a samu mutum da irinsa la yattafaqu illa lil khawas al khawas ba kowa ke samun wannan ba sai ke bantattun ke bantattu min zawi siddiqiya wanda suke da kujerar siddiqiya wal ikhlas da yin abu dan zatin Allah wal ma'rifatu da sanin Allah wat tauhidul khas da tauhidi na keɓantattu allazina istagaraqatuhum rahmatu wanda rahama ce ta dulume yadda su na rahama rahmatur rahmani wa ammahumul fadl su kuma fadala ya gane su minhu daga gare shi wal isan da kyautata wa idza arada an yazhara fadlu idan yana son ya bayyana fadalansa ala abdihi akan bawansa ahallahu li hubbihi wa wuddihi sai ya sauka masa cikin sonsa da sonsa wai ga alafi itilafu sai ya sanya karewarsa wamaha ya shafe bi wasfihi ausafi ya shafe siffansa da ya shafe ganin kansa da siffansa fa asmarat sai 'ya'yan bishiya su fito bi kulli jamili agsani kowane reshi ya fito da irin 'ya'yan bishiyarsa na ma'arifa taziki sabaru hanana shafaka rafka rahama da sauransu kowanne a ga irin abin da ke fita a gurin wata nawa'at ka gani fununihi to anan ne sai a samu fannoninsa sun yawaita wa afna'ihi da karewarsa wata safa sai shi fatu bi kulli na'atin karimi kowane na'aci mai girma zai bayyana a gare shi wa hulqun azimi da dabi'a mai girma fa subhana rahimul wudu sarki ya tabbata ga mai rahaman nan alwududu mai so shine ubangiji alwasi'ul karami mai yalwan kyauta wal judi da baye baye allazi akrama halqahu wanda ya girmama halittarsa wa ausa ya buda liman sha'a rizqahu ga wanda ya so ya buda masa arzikinsa la ilaha gairahu babu wani in ba ubangijin da yake wannan ba wala hairan illa hairahu babu wani alhairi sai alhairin da Allah yake yi wala mudi illa huwa babu mai bayarwa sai shi wala arhamur rahim babu mai jin babu mai tausayin babu mai yin rahama ga mai rahama siwahu in ba shi ba wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ali kira da amincin Allah tabbata ga annabi muhammadu da alayan annabi muhammadu haka kadar yin kidare lafiya wannan shine babi na farko a cikin isharar da aka yi albabu salisu babi na uku fi ilmihi ya ilimin shautijani wa karamihi ya karamcin shautijani wasu ha'ihi ya kyautansa wa'azin fituwa ta ya girman darajarsa ko buduwansa wa fa'i ya cika alkawarinsa wa haufihi ya tsoron Allahnsa yake wa uluwi himmati ya irin himman shautijani yake wa war'i ya tsantseninsa wa zuhdi ya gudun duniyarsa wa mau'izati wani irin wa'azi yake wa qurriyati wani irin yanci yake da shi wa dilalati ala Allah ya yake nuna mutane yadda su su sadu da Allah wa jam'i alayhi ya kuma yake tara mutane wajen Allah wa suqihi li aqwamin ya yake koro mutane zuwa ga abin nufi bi halihi da halayensa wa makalihi da zancensa ilaihi zuwa ga Allah wa fi salasu fusuli yana da fasali guda uku alfasalul awwali ko alfasalul ula fasali na farko fi ilmihi ya ilmi shujjan yake wa karamihi ya karamci shujjan yake wa sakhaihi ya kyautar shujjan yake wa zin fituwati ya irin girman darajarsa ko fa'i ya alkawarinsa da wa'annan zai fara amma ulumuhu al-zahira ilimin shau tijani na zahiri kaga ce da iliminsa zai fara fafaza min ha ya rabauta bi aufarin nasiri duk wani irin cika na daraja ko na kyauta ya samu wahaza ya tare min furu'iha dukkan fannoni far'u wa usuliha da usuli kowane irin ilimi ya san usuli ya san furu in aka ce maka usulu kaman bishiya in aka ce maka furu kaman rassa ganye ƴaƴan bishiya kowanne in yana bincike akan mangwaro to daga kan tushen yake farawa har kan komi da komi in yana bincike akan aruwa haka ne in yana bincike akan tsamiya haka ne shine usulu wa furu asalin shine usulu far'un shine abin da yake zuwa da shi kaga bishiya dai in ya fito akwai bishiyan da bai da yaya akwai bishiyan da yake da yaya amma ka sa masa makamai wanda su kare shi kaman aduwa akwai kayoyi a kusa da shi kaman dabino akwai ƙayoyi a kusa da shi kamar mangwaro ba ƙayoyi ba ne a waɗansu halittan waɗansu ana kiransu yan fillo su kuma su suke gadin ayan bishiyar an ka zo ba za ka sha a banza ba sai kun gamu haka kowane irin abu akwai irin asalinsa to menene asalin to menene rassar menene ganyen me ake da ganyen menene kuma furen furen kuma me yake aihuwa a kure in zuwa isan sa matuka kowane abu sai an san shi haka ake bukata amma kar ka san cewa bishiyar mangoro bishiyar mangoro ya take yi a kai dai ka san kowa bishiyar mangoro wannan farkon ka mubtadi ne cikin ilimi dole sai ka kiyaye eh a ina kuma ya fi me da duk wa'annan suna sanin su shine usulu da furu'u Allah ba mu albarkacin su as-sahm wa ta'assubi da rabansa da yadda kuma suke jijiya wajen abuwa wa raqqa ila kullu makarimatin liya hauhau cikin dukkan wani abu mai girma wa fadilatun da fadala bi sahibil musibi irin rabon nan na mai dacewa wala ya tahaddasu fi ilmi shau jari baya magana cikin ilimi illa tahaddasa fihi illa tahaddasa fihi wala ya tahaddasu fi ilmin baya magana cikin ilimi sai ilimi sai shi ilimin ya sa shi ilimin ne yake sanar da kansa da yadda abin yake hata yi har ana cewa inna la yusunu ghayruhu babu wanda yake shi kyautata cikin ilimi eh wato zaka kaman ilimin ne yake magana da shi eh kaman ilimin ne yake magana da shi ya kai kokolin kaza ka san idan ka tafi a cikin ko wajen magani ma haka in ka wucewa bishiya bishiya tana gaya maka ni maganin kaza ne ebe ne eh eh za a yi kaza ne bare da gaske ana samu sosai sosai kuma wallahi na sai ma ilimin tauhid balle ilimin tauhid al-khas wa tafsir balle so gani yazo maka magana akan ilimin tauhidi ko tafsiri ko hadisi wannan ulumu sune usulu wa ilimin siyari da ilimin siyara wa ilimin tasawufu da ilimin tasawufu wal ahwalu da ilimin ahwalu wa sairul ulumun naqaliya da sauran ilimi wanda ake cirowa min nahawi kamar nahawu wa fiqhin da fiqhin wa urudin da ilimin buga waka wa gairi zalika da wani wannan wa kan sharakar ulama yayi daidai da malamai ko yayi musharaka da malamai fi gani ulumihim cikin dukkan ilimin da suka karanta a zahirtin zahiri shojan yayi musharaka ka karanta na karanta ka karanta fanni kaza na karanta fanni kaza duk fannin da kake ji a shi a zahiri in an yi shi to shojan ya karanta shi ولم يشارك في علوم الباطن amma bai yi musharaka da su a ilimin batin ba amma ilimin zahiri sun kewaye ko duk gunda suka kewaye shi wajen ya shiga ya kewaye amma a ilimin batini gunda ya kai su ko su kai ba bal zada ala fuqahain kai ya ba karu akan fakihan ziyaratan qari la yumkin wasfaha wanda baya yiwa a siffanta ta min halin mushkilati wajen warware mushkiloli kuma gaskiya ne ko a fikihu za ka ga matsalan da shehu tijjani ya warware wanda a malikanci kar gaba ɗaya ba wanda ya magana a kansa shehu tijjani ya fara eh misali kamar matar da ka sake ta tana shayarwa to dole sai kai ne ka ciyar da ita tukunna ta shayar? Haka malikanci ta tafi, kai ne za ka ba ta abin da za ta ci ta shayar. Shau da da ita da kai ɗin duk Allah ya ce ku shayar saboda ka kowa wajibin yana kansa. Da kai da ita, Allah bai raba ya ce namiji kawai ba, ya ce a'a yana kanku ne ga wa hamluhu wa fisaluhu fi amain eh wannan sai ce shaujan sai ya kawo namiji nasin da ya kawo nasin ne shayarwa ne ya ce ai Allah bai bambanta ba saboda haka wannan suka bambanta sun yi kuskuren fahimta nassin bai nuna sai namiji ne kawai zai ba da abin da za a shayar ba mace ma za ta bayar domin haka Allah ya ce wannan a cikin malikanci ba wanda ya amsa wannan fatawan sai shi saboda haka mai wannan littafin badar zauje ne wannan fatal haramai ne ya kawo a cikin littafinsa yana kuma cikin jawahar lu'anin nan to akwai irin waɗannan masailun sai ce waɗannan malaman fiqh sun yi kuskure ana sun kawo abin da ba haka ake nufi ba saboda haka sun ɗauki hukunci kaza ne kuma asalinsa kaza ne duk wanda ya ɗauki wancan ɗin kuskure ne to kaga kaga zada alal fuqa'i ziyaratu la yumkin wasfa min halal mushkilati wa ma yughradu min shubhin da abin da ya bi jirantar na daga shubhin mu'ubilatun wanda shau jaji sai ya kawo matsalan yadda za a yi ma ainihin fatawan ya fito wanda yake iradi na shubhin mu'ubilati kama sarki fa alaihi za mu gani insha Allah fi ajagorati inda muhalliha in muka zo gudan za a ga gudan za a ga abubuwan da shau jani malaman sun zo gurin ba su iya shiga ba ya shiga gurin ya kara musu karatun ya wuce wama hama ta kallama radiyallahu anhu fi mas'alatin duk lokacin shaujani ya magana cikin mas'ala fi ilimin zahiri a ilimin zahiri illa haraja min hali ilimin akhirati sai ya fitar maka da ilimin lahira a gurin lafiya mat tafsir balle tafsiri wal hadis da hadisi lima hatawa alaihi batinahu saboda abinda batinin sa ya dauka min haukillahi ta'ala na daga tsoron Allah wa muraqabatihi da muraqaban ubangiji wa adam ittifatihi da rashin waiwayensa li zukhari fi dunya ga, neman duniya kanahu shahid al-ahirat bayna yadayhi duk abin da aka kawo a ilimin zahiri na duniya shau da ne ce kaza kaza kaza kaza haka ne amma wannan iya duniya kenan amma a cikin karatu to kuma ga yadda ya nuna lahira in dai hadisi da tafsiri ne to haka shawarja ne ke tafiyar da shi saboda wa'annan su ne usulun kowane irin ilimai dama duk sufin duniya abu guda biyu ba sa fita daga kansa da ƙur'ani da hadisi duk wanda suka kai a duniya to a nan ne suke komawa mashayan su kenan saboda wannan masharbin su layan kaɗewu baya yankewa eh qur'ani hadisin annabi muhammadu da qur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan baya yankewa darfatan baya yankewa darfatan saboda kullum madadinsa amma idan kaga sufi ya ɗauki littafin wani yana dubawa in ya kai ni haya to yana dubawa ne kawai ya gane wani bahari ne Allah ya buɗa masa ya gane ko ya burge shi amma ba wai ya faɗa abin da bai sani ba to amma ƙur'ani da hadisi kullum kofan ma'arifan ake ƙara buɗa maka shi baya yankewa shi yasa duk lokacin da suka kai za ka sami da ƙur'ani za ka sami da hadisin annabi Qur'ani, hadisi, Qur'ani, hadisi, wannan shine madadin sa ga karewa. Amma sauran littattafan malamai a sai dai su gani su sa su ce kaiwa ne bahari kaza aka bude masa na ilimi da shi ya yi amfani. Bahari kaza ne za su gane ya burge su amma ba ya karantar da su ba in suka kai. Allah ka ba mu albarkacin su. limata wa alaihi batinahu saboda batininsa abin da ya dauko min hautin lahi na daga tsoron Allah wa muraqabati da yadda yake ganin ubangiji wa adan iltifatihi baya waiwaye li zahari fi dunya ga rayuwar duniya zahari ka annahu shayr al-akhirati bayna dai kai ka ce yana kallon lahira ne a gaban shi haka zai dinga ganin qur'ani haka zai dinga ganin hadisin annabi yana kallo kuma Abdullahi bin Mas'udin ai ya faɗa ya ce yadda na san alƙur'ani farko yake cewa hafiz min rasulillahi nifin wasa ƙuna suratun min fanni rasulillahi na haddace suran alƙur'ani saba'in da wani abu a bakin annabi ba wai annabi ya karantar da wani ni in zo yi karatun a hannunsa ba a'a baki da baki annabi ya koya musu ina da sura saba'in da wani abu nifin wasa ne ya ce cikin abin da na sani na san nasihu na san mansuhu na san duk wani gurin da aka saukar da ƙur'ani ko ayan ƙur'ani na san dalilin saukar da ya ce a cikin abin da Allah ya mun da raƙumin ku zai ɓace a daji ku zo waje na na buɗe alƙur'ani zan ce ku je tsakanin bishiya kaza da waje kaza za ku gano ya ce a cikin ƙur'ani zan gani ta kaga wannan ta ai wirasan ilimin shine kuma zai nuna maka wirasan ilimin to kaga kaman suna kallon komi sai kira ulul ulumi zahirati karatunsa na ilimin zahiri raja'at kulluha fi haqiqati uluman batinan ya koma gaba ɗaya ya zama ilimin batini in an ce ilimin batini ba ana nufin su wahabiyawa saboda tsalle da tirgada da ƙwarewa wajen shari'a yanzu cewa ana magana ne akan 'yan shi'a ba abin da ake nufi ba kenan kowane ilimi yana da zahiri da baɗi ko ila budunul butuni ma yanda mutum zai gane ya faru akan saukan izaja nasrullah da izaja nasrullah ta sauko saura kwana 80 manzo Allah ya koma ga Allah saukan izaja dan da kwana 80 manzo Allah ya rasu sai aka zo sayyidina umaru da shi da sahabbai ana zaune ya ce jama'a sai ya rike hannun abdullahi bin abbasin sai ya shiga da shi sai suka ce yaya wajen zaman manya za ka shigo da yaro sai ya ce ku dube shi ba abdullahi bin umara ba ne abdullahi bin abbasin har ku damu lalata na tambayan ku me kuka fahimta da saukan izaja a nasurullahi jaraba wanda sai na umar kenan kowa ya faffaɗi abin da ya faɗa ba su ci jarabawan ba sai sa'id na umar ya ce abdullahi me ka fahimta da saukan izaja a nasurullahi ya ce ja a ajalin rasulullah ya ce manzo Allah ne komawarsa ga Allah ya yi kusa ya ce wallahi haka za fahimtu ya ce wallahi abin da na fahimta kenan to wannan shi ake kira baɗi idza ja nasrullahi wal fatu ana gaya wa manzo Allah ka nan da kayanka wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu lokaci yayi abin da ya fahimta kenan abin da su kuma basu fahimta ba sai suka fasaranta shi a zawahiruhu Abdullahi bin Abbas sai fassaranta shi a baɗin Hussein na Umar kuma ya tabbatar masa da kwana tamanin kuma da Allah ya koma ga Allah. Karatu bai tabbata ba? Yace wafatin annabi ake gaya mana. Yace wafatin annabi ne. Kuma daga nan aya ɗaya ce ta sake sauka manzo Allah ya koma ga Allah. Shine wata yawman tarji'una fihi ila Allah. Shi saura kwana uku annabi ya koma ga Allah. to haka abubuwan suke don haka ce baɗini ya ce ai baɗini ya ake nufi shi'a ba haka ake nufi ba to da ya kamata sai su yi haƙuri su rage katsalandan su nemi masana abin me ake nufi da haka sai a ce musu kaza ne mu makanana almajira sai mu gaya musu ba manyan mu ba to kaga in mutum yana neman waraka kenan amma ka zo da bangaren jayayya to ta ina za fara kai ba tambaya ka zo don ilimi ka zo ne tambaya don jayayya to a ce maka yaya a ci gaba da jayayyan ka zamo shaidani kenan shaidanin luwakifin ji sufaye ce shaidanin luwakifin shine in ya zo maka za ka je masallaci ne ya tsaya ce ina za ka je ce masallaci ce to da Allah ba za ka je ba me yasa ba zan je ba ce ba za ka je ba dai me yasa ba zan je ba sai ce ka ci kazanka to abin da ake so kauce kar ka kula shi ka tafi sai ka ce a haka kawai ka zage ni ya ce iyakanka ka ɗauki wancan ɗin ka buga shi da ƙasa ko can sai ka janci assalamu alaikum ba ka samu sallan ba shi kuma dama hada su kenan shi ne duk jayayyan nan kaga iyayen mu ba sa yi mu ko in aka zo sai mu yi saboda za ba mu kai ba amma duk jayayyan nan duk abin da aka faɗa musu za ka sun daure ba za su yi magana ba su ne da gaskiya su suka san abin amma ba za su yi ba saboda sun san sharrin abin kawai shaidanin wakifi ne za a tsaye da kai ne don karka isa gurin da za ka samu alheri haka abubuwan suke wa kasira ma ya kulu min ma ma'anahu da yawa suna faɗan abin da ma'anansa ya al'alimu alal haƙiƙati malami na hakika man yashkilul wadiha shine wayudhal mushkilu ya rikitar da abin da yake bayyane ya bayyana abin da yake ya rikice shine ka ɗauko abu ka faɗa misali ka ce akwai mutumin da aka yi shi ɗa ne amma ya girmi baban shi amma ɗa ne ya girmi baban shi kaga yaya za ka ji magana kuma ga shi shi fara yin sallar asar a duniya an gani? ɗa ne wanda ya girmi baban shi wa sunan shi uzairu uzairu ne ya fita daga garinsu yana da shekara ishirin ya ɗansa yana da shekara ishirin ya fita ya ɗansa yana da shekara ishirin ya fita daga garinsu ya yi tafiya ya zo baitul muqaddas ya ga abin da aka yi sai ce anna yuhiyallahu hazihi ba'da mautiha anna yace ta yaya Allah zai rayar da wa'annan bayan an rasa su fa amma ta hullahu mi'atu amin sai Allah kashe shekara ɗari suma ahyahu sai Allah ya raya shi sai Allah ya ce, Unzur ilahi marika kaifa zin shi zuha, duba jakinka da ka hau kai, ya za mu yi muta da shi. Sai ga kashi yana tashi yana haɗuwa, kashi yana tashi yana dan ya ce, kaya, domin buktu zasar ne ya ci baitul muqaddis da yaƙi. An kakkashi abubuwa da yawa ya ce, an na yi wuyan lawu, haji, ta yaya Allah zai tada wa'in nan. To ta yayan shine ilimin ya fito shine bayan jaki ya taso yace unzur ila sharabika lan yatasanna ebo dauko ruwan da ke cikin goranka ka sha ka ji ya sha lan yatasanna bai canza ba sai Allah ya ce masa kam labista shekaran ka nawa sai ce yomin au ba abu yomin ai ba wuce kwana ɗaya ba ko ma ini sai Allah ce fas'alul adina ka tambaye masu lissafi sai ta sai ya koma garinsu yana komawa garinsu a ɗan shekaransa ishirin da ya fita ko kuma eh ɗan yana da shekara sai je samu ɗan da ya haifa shekaransa ɗari ya tsufa da ƙyar yake tafiya eh aka ce kai ne wa ya ce ni ne uzairu aka ce wani uzairu uzairu da ya mutu yanzu shekaransa ɗari kenan domin ga ɗansa ya za a yi ka ce mana kai ne uzairu sai ce shi ne uzairu kai ne uzairu eh ni ne uzairu ya za mu yi mu gane ce to ai babana ya binne a taura ce a wata mata tana da sauran shekaru ta sani a je a duba wajen da ya binne a tauran aka sa uzairu a gaba ya je tona a taura sai aka ce to ai uzairu ya haddace a taura tun wancan lokacin in shi ne ya karanta ya ba da tauran aka rike ya fara karanta a taura sai aka ce lalle kai ne uzairu to dan Allah ne kai dan yana da shekara ɗari shi kuma yana da shekara ashirin ba a ƙara shekara ashirin nan ba kaga wannan shi ne mushkila ka dawo da shi mushkila ka hal abin da yake buɗaɗe ka wargaza shi abin da yake wargaje ka dawo da shi kuma daidai a ya gani kuma kowa ya ta shi ne to ɗaya ɗaya girma ba ko bai girma ba to shi ne to irin abin da to irin abin da yake magana kenan lisi'ati ilmihi saboda yalwan ilimin sa wa kasarati fahmi da yawan fahimtar sa wa husnul nazari da kyakkyawan ganin sa wata iki da tabbatar da shi fa hadha alladhi yujibu hudur majalisi wannan yake sa ake zuwa wajen zaman shehu tijari wastima'i aji min gara'ibihi baƙin ilimai wa fawaid ilimi da fa'idodin ilimin sa kama kala shehu ibn arafata kamar yadda shehu ibn arafata yake faɗa fi abu ya ce cikin baitinsa al-mansubatu ilayhi wanda ake nasartawa zuwa ga ibn arafa baru tawil idza lam yakun fi majalisi darasi nuqtatun idan zaka zo karatu baka samun fa'ida shine nukta bi taqriri ilahin da tabbatar da bayyana lil mushkil surati a kawo wani abun da yake rikicacce a warware shi in baka sama ka ba wa'azu gariban naqali aw halla mushkilun aw iskali abdabtu natijatu fikratin wa'azu an nasabtar da garibin naqali ga bakon ilimi a fito da shi aw halla mushkilun ga bakon waɗansu mushkila a warware su aw iskalin ko kuma mushkila abdatu wanda aka bayyana shi natijatu fikratin saboda natija na tunani fada asayihu to ka bar wannan aikin wanzur li nafsika ka tsaya wa kanka wasu ta yi ka yi kokari wa iyaka na hane ka tarkan ka bar ka bar wannan gurin fa huwa aqabahu hullatin to wannan guri ne mafi munin wajen zama in dai ba za ka samu zuwa a warware maka damuwa ba in da ka zo a kawo maka matsala matsalan nan a warware maka ga yadda suke ko a kawo ka a buɗe don shi ne ke buɗe ƙwaƙwalwa hai eh a kawo matsala a warware ga matsalan gata an kawo kowa ya ji ta kuma a warware ta ka ji ta bambara kwai amma try a nan ne ake gane ilimi to in wajen zama babu wannan to ba za ka samu daɗin ilimi ba a babu to kullum ka zo aka faɗa maka abin da aka sani me sai ka ci gaba da zuwa ai sunan hira amma ka zo abin da baka sani ba a faɗa maka ga yadda yake kuma a warware maka ga yadda abin yake abin da kake ganin ka sani kuma a sake jefa ka wani kogi kana ganin ka sani sai an shiga an yi nisan iyo tukuna fito da kai to wannan shine ai ilimi shine gara'ibu shine nukuta shine fawaid shine shiga cewa kun mustafidan kulli yawmin ziyaratan min al-ilmi وزبات بهور الفوائد ما gani ya kamata ba za mu shiga ilimin baɗin sai mu tsaya a nan ko mu haɗa eh zunzurutun karatun ne ai ai wannan za mu shiga magana ne akan ilimin shi wajen eh masail ne zai dinga kawowa ne ya warware ya faɗa ya ware ya faɗa ya ware ga yadda abin yake ga yadda kake ganin su ga abin haka Allah ya taimake mu. Ulumu batini Allah ka ba mu nasara. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى سراتك المستقيم وعلى آله قدر مقدار لازم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين ورحمة الله رب العالمين فاتحة